بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم عليه صلاة الله ثم سلامه عليه صلاة الله ثم سلامه كلمنا منا مطلبه لما نلت رضاه هودك في جميع الذي رمته عليه صلاة الله ثم سلامه ويذكر في عيني تلادي وبارسي لترك رضا الماشي حياتي وإن مت عليه صلاة الله ثم سلامه وقولي إلى تسوير مريك صادقا ودل على صدقي جميع الذي قلته عليه صلاة الله ثم سلامه وقل لي مجبول بكل محمد ولم أتكل إلا سواه وما عليه صلاة الله ثم سلامه ولك اتباع آثاره وفعاله عسير على الأعداء من أجل ذا تبت عليه صلاة الله ثم سلامه عليه صلاة الله ثم سلامه بسرعة تسليمي على المصطفى فقت عليه صلاة الله ثم سلامه عليه مع الآل الكرام وصحبه صلاة وتسليم فإني به كنت عليه صلاة الله ثم سلامه حرف السائل فهبي لخير الخلق أمد ثابت على أنني فيه يزيد وثابت عليه صلاة الله ثم سلامه وما الحسن إلا حسن وجه محمد يبيت ينادي ربه وهو قانت عليه صلاة الله ثم سلامه وإني مدى الأيام شيني مديهه وذريتي والدار وفي سامت عليه صلاة الله ثم سلامه وما لذ عيش دون ليل وصالي وغرس هوى الماهي بقلبي ينابت
عليه صلاة عليه صلاة الله ثم سلامه الله ثم سلامه لتبدى لنا بالحب تلك الفوائد عليه صلاة الله ثم سلامه عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصحبهم حبهم هي ثابت عليه صلاة الله ثم سلامه إمام وفيا لا يخون وينقذ إمامك خير الناس به ويمكثون عليه صلاة الله ثم سلامه أجرني فإن القلب زل بواشد ولست راضي بك أبهز عليه صلاة الله ثم سلامه فإن التفات القلب وقت لغيره عذاب شديد لست أرضاه يعجز عليه صلاة الله ثم سلامه أجرني أجرني يا حبيبي فإنني ضعيف حقير في ثنائك يلبس عليه صلاة الله ثم سلامه عليك صلاة الله ثم سلامه وآل وسلم أحدهم ليس ينقصون عليه صلاة الله ثم سلامه الدين يصاحبني حب النبي وأنسج مدائحه والنفس مني يتبهج عليه صلاة الله ثم سلامه يقينا يقينا المصطفى وينيلني مرادي فإني بالمدائح على هجو عليه صلاة الله ثم سلامه ونادي رسول الله بكل حالة إليه مسيري وهو قصدي ومنهجه عليه صلاة الله ثم سلامه وراهلة وهو المزاد فإنه رسول من المولى إلى النور يخرجه عليه صلاة الله ثم سلامه عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحابه ثم وتبلجوا عليه صلاة الله ثم سلامه بل إن حب لهشمي رباه ومن له سير أراه مباه عليه صلاة الله ثم سلامه وأمر حلال للقبوس وبلها ما سواه قليل إن لي مجناه عليه صلاة الله ثم سلامه ونلت به كل المرادات إنني أتاني بمره بالأمين نجاه عليه صلاة الله ثم سلامه أجالسه مهما سفى لي مجالسي ويذكر كثر لك منه صلاه عليه صلاة الله ثم سلامه أجالسه الثالث بالأمدى سري وأمدتي محمد من هو للمجد سناه وينصر مظلوما ويكتب دائما لذي عدم للحج منه فلاه ولي منه بعد العسر يسر وكيف لا وما في على الإلة منه براه وأن خير الناس هادي وإنهم يسيء بعيد الليل منه صباه فإني ذليل عاجز متمسك بغير الذي للكفر منه رماه كفاني بمريم الهاشمي وتزدري سواها ولي بعد الغلو رواه عليه صلاة الله ثم سلامه يعوق مسيحي فيه وهو رباه عليه مع الآل الكرام وصحبه ثلاث من كتيب المسكين يفاه قديم ثواب الباب والهب راسخ بقلب له وهو المدايح ناسخ نظام نظام للنبوة فقبل المحب المسيئا كالأدى وصالح مثال المعادي قد هويت جميع ما تفرق في الأرسال فالمجد شامخ عليك صلاة الله ثم سلامه بها كل شاني لشؤون نواسخ عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وسابه حبهم بك راسخ alhamdulillah bari mu tsaya iya haka mu gani ko zamu janye shi duka haka fi kenan na al'ana ta iko wace ni yaddar annabi shine almunhamina yana daga cikin sunaye na manzan Allah a cikin wato wanda suka gabata can almunhamina dinnan ma'anarsa ɗaya muhammadu sallallahu alaihi wasallama matsalabi shi ne bukatata shi ne abin nema na hina manin turidahu yayin da duk na sami yardar annabi to hawar kafi jami allazi rumtu shi kenan hannuna ta riga ta tare da dukkan abin da take nufi abin da take nema komai ya sami kenan na sami yarda ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine daidanin sahabbai duk abin da suke kusur kusur din da suke so suke manzo Allah ya yarda da su don shi ne wakili na Allah mufawar yaddarsa ita ce yaddar Allah alaihi salatu wassalamu isa komai suke yi so suke manzan Allah ya gamsu shi ma ko manzan Allah yana gaya musu ko kula da sallar ku kiyaye da kyau ka ku ga ina kallon kibla to ina ganin ku kaga ku kula kenan ina kallon ku in ji annabi ba ji Allah yana kallon ku bai ce ina kallon ku ka gani ko to wai su garo sannan tiladi tsohuwar dukiyata wa ɗarifi da sabuwar dukiyata ya shiga rufi aini tana suna kankanta suna karanta sun yi kaɗan lidar kiridar mahi a wajen neman yardar annabi a wajen neman riskar annabi a wajen hidima ga manzon Allah ba na duban wani abu na ga yayi nauyi ko menene shi kamar yadda ya faɗa cewa lafazi shi ma ba wani lafazi ko wata ma'ana ba ma lafazi ma'anan ma ya faɗa ya ce wa lam akun ujar simu ma'anan idan kasattu sanahu ba wata ma'ana da zan dube ta na ga ta yi wa manzan Allah girma saboda haka raba masa nake saboda ba abin da za a faɗa ɗin sai iyakacin wannan ɗin amma duk ma'ana da na duba sai na ga ta yi kaɗan a janibin annabi shi ne wa lam akun ujar simu ma'ana ba wata ma'ana da nake ganin girmanta wanda in na raba ta da manzon Allah zan ga ta yi girmama a'a sai dai naga ita ma'ana ta yi kaɗan to haka ma dukiya take komai girmanta to ya sigaro gani yake ta yi kaɗan a cikin riskar wato yaddar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hayati wa ilmitu ko ina raye ko ina mace
وقولي إذا تسرين وجهك صادقا Mhm.
ودل على سبيل جميل الذي كنت to fa kauli zance na gabaki daya yana sarrafuwa ne yana tafiya ila taswiri madhika zuwa ga suran tayabanka babu inda zance na yake nufa sai suran tayaban manzon Allah hala kauni halin kasancewa ta sadiqan wato da gaske nake yi in ji shehu ko kuwa halin kasance shi zancen nawa sadiqan zancen nawa magaskaci ne babu wani abu na wai ko an yi mubalaga ko an wuce guri anil gulu wal gulawa'u ya gani shi akwai wanda su saboda iyakacin inda aka kulle su idan suka dubi manzo Allah in ka faɗo wani abin sai su ga cewar wannan din ya wuce annabi Allah da iko yake da yawa ko baka san da haka ba to akwai su eh wani ma cewa kai fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun falalan ma'aikin Allah ba ta da haddi ba ta da iyaka darajojin manzo Allah ba su da iyaka to in ka je na jadu wannan baitin yana daga cikin abiyatin shirkiya su a gurinsa ai Allah ne wannan shine fallarsa ba ta da iyaka to su kuma ba su gane cewar mumini ma fa inna fadlahu laysa lahu haddun ba ah to to mutumin wanda karshe ba wurin Allah zai koma ba in ya koma gurin Allah yana cikin jiwarin jiwarin rabbul izzati yana cikin jiwarin anbiya wal mursalin kuma kullun cikin taraki yake cikin darajoji abin ba zai yanke ba ila abadil abidina to to ina haddin yake haji abin da yake da iyaka ke ina iyaka take ai ba iyaka to amma su ga su inda suka aje Allah ne sai su ga inda in ka faɗi wali ma sai su ga Allah ma ai ga gani to to shine wadalla ala sidiqil jami'ul ladzi qultu abin duk da nake faɗa dinnan yana nuni zuwa ga gaskiyar wato zuwa ga gaskiya ta abin da nake faɗi dinnan dan babu yanda za a yi Allah ya buɗe wa makaryaci wannan wato yaban annabi haka makaryaci Allah ya buɗe masa yaban manzo Allah irin wannan to ai ba ta bari ba ina ga taɓa ganin yabo irin wannan to shi kansa faɗar da nake karama ce ba a taɓa yin yabo irin wannan ba saboda haka karama ce ita ko karama tana nuni zuwa ga gaskiyar waliyi ne gaskiyar ma'abocinta to ukulli وكلية مشغول بكل محمد mm.
ولم أكن إلا سواه وما لم to fa kulliya baki ɗaya na samuwata mashigolan abin shagaltarwa ne bi kulli muhammadin da kulliyar annabi kaga wannan khilafa ce wato mukamin na khilafa mutlaka wanda ba ta da kaidi an fahimta ai khilafa ce mutlaka wanda ba ta da kaidi yawa saboda haka nafsin shehu ibrahim ta shagaltu baki ɗaya da nafsin manzan Allah ba ta da wani mashahadi ba ta da wani matsokaci ba ta da wani manufa in ba nafsin annabi ba haka kalbinsa da kalbin annabi ya ɗauru haka hankalinsa da hankalin manzan Allah ya sun ɗauru haka ruhinsa da ruhin annabi sun ɗauru haka sirrinsa da sirrin annabi sun ɗauru haka suke saboda haka iyakacin ɗan adam kenan an ƙure shi sirrin ma akwai sirrin sirri har hawa goma sha ɗaya to duka kowanne ya shagaltu da wannan samuwar ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama nafsinsa nafsin annabi kawai ita ce kalbinsa kalbin annabi ita ce mashadinsa haka nan akalinsa haka ruhinsa haka sirrinsa haka sirrin sirrinsa haka sirrin sirrin sirrinsa haka sirrin sirrin sirri haka tafi ba iyaka babu inda ya rabu a cikin annabi to haka nan yake fa kulliya mashgulun bi kulli muhammad ka gani to abin ka san iri iri ne wani za ka ga cewa masoyin manzon Allah ne kuma waliyi ne amma iya inda ya samu a cikin tafiya tsakaninsa da manzon Allah nafsu ce kawai nafsu ne rab- wato nafsu ce wata ke radiya mardiya a nan yake iyakarsa bai kai zuwa ga haddin kalbin manzon Allah ba wani ya ketara ya shagaltu da kalbin annabi wani ya ƙetara ya tafi kan akalin kaɗan daga cikin waliyai suna tsallaka mukamin ruhin a gani to shi ko wancan mukamin sirrin sai ɗai ɗai ɗai ɗai ƙyatƙyatƙyatƙyatƙyat to irin wannan shi ne za ka ji fama haɗirin lil'abdi illa muhammadu ƙyas wani abu ya ɗarsa a zuciyarsa ba annabi ba zai yi ba zai yi ba sam ko yana tunanin annabin ko baya yi ko cikin wasu shagulgula yake ko ne ba zai yi zuciyarsa ta ɗarsu wani manzan Allah ba saboda kulliyarsa ta shagaltu da kulliyar annabi ya an- annabin ya kama shi gaba ɗaya ga baki ɗaya manzan Allah ya kama shi abin abin zurfi ne da shi yawa shi kansa yanzu sirrin nan yadda shoti jani yake faɗa su Ali Halazimi kowane sirri mataki uku ne a cikinsa domin akwai ladifa da daƙiƙa da raƙiƙa a kowane matakin sirrin guda goma sha ɗaya to su- to kowanne kuma kulliya ka gani mhm, to walam atake killan siwahu ban taba rukon ba daɗi wani annabi ba sai shi wa maniltu dan ban ga wani sadin ba wa ma in yaran ra'i siwahu ban samu waninsa ba to اتباع آثاره وسؤاله مهم.
كثير على الأعداء من أجل ذاته to kaga shi ta dalli kenan yace sai dai bibiyar gurabinsa yin aiki irin nasa wato ya tsananta ya wuyata akan gabbai ba za mu iya ba shi yasa wannan min ajli za ta butu saboda wannan kullun nake tuba kullun nake gitta kafata a makamin taubatu kullun na duba aikin annabi sai na gyara zama na da abin ya ajiyar da tuba abin da yake ta sa na tuba kenan tuba kenan na duba aikin sai na ga ina an an kasa matso inda aikin yake to shine shine kaga ta dalli kenan ko mhm to haka yake yasa wasu wani an yi da tare su tauba sun ce wai tuba ne daga kabudu to kabudu ai aikin annabi ne ai ana tuba ne saboda kai aikin manzon Allah to kuma a ce an tubo wai an yi da tare su tauba shi saboda kabudu kaga wannan an tsagoran ko jahilci ko tsan tsagoran hawan nafsi in ka ji malami ya faɗi wannan to tsan tsagoran son zuciya ne Allah ya sauka mhm عليه صلاة الله ثم سلامه ne to salatin lasu musulama ta bata gare shi to fukutu na fifita ne da yawan karanta gaisuwa ta ga annabi shi fa yawan ba wai zancen wai kai ta ji alamu salli alamu salli kai ta kai ba wannan ne yawan ba ba wannan ne yawan ba mukamin shine da aka da aka gaisuwa ga annabin shine yawa gaisuwar ta mukamin ita ce yawa duk wanda ya ambaci manzon Allah da kalbinsa ba za a kwatanta shi da wanda ya ambace shi a mukamin nafsu ba wanda ya ambace shi a mukamin akalin rabbani ba za a kwatanta shi da wanda ya ambace shi a wannan ba wanda ya ambace shi a mukamin ruhi ba za a kwatanta shi ba. wanda ya ambace shi a mukamin sirri ba za a kwatanta shi a na gabanin to wanda ya ambace shi a cikin dukkan wannan matakan gabaki ɗayansu ya ambaci manzo Allah ce to guda ɗaya ne tak ambatan bayan da za a yi kauni taitayi ba za ta iya kusanto wannan abin ba guda ɗaya tak yawa shi ne gaji a yi wato ce na mashi halazini wajen da ya shigo nan sanka yake yake addu'a yake Allah ya sa mu mu yi salatul fatihi ko guda ɗaya ne kamun mu mutu Mu yi salatul fatihi ko ɗaya ne kamun mu mutu baba malam tanko yace yace shehi tun da na san ka aikin ka kenan amma ka ce wai guda ɗaya to yaushe kuma tun da na san ku a abin nan shekara fiye da hamsin ba ka da abokin hira in ban da wannan ab- ba abin da kake da in ban da salati ya ce kai ba irin wannan ake zance ba ya ce irin wadda su shewa jiko suka yi da ruhi ita ake zance guda ɗaya ce tak ake yi shi kenan ka gama ka aune komai da komai Mm, to ka gani Allah ya taimake mu to shine ya ce mu عليه ما الآل كرام صادي مم.
صلاة وتسليم bayan ni به حسن ya ce salatun lasu masalamu tabbata gare shi tare da alaye masu girma da sahabbansa fa'in ni bihi fuztu ni kan wannan abu da shi na rabauta ko da manzan Allah na rabauta ko da ambatan manzan Allah na rabauta da abu ɗaya ne dai to أبو الصالح arabi na ca kenan ko to وهو الجيل خير الخلق عمل الثابت eh, ta ne ai har yanzu dai ko Mm. ala annani fihi yazidun wa sabitu ya ce fahubili khairul halki ahmada soyayya ta ga fiyayyen halitta shine annabi ahmadu yana daga cikin sunayen manzo Allah ahmadu sabitu wannan soyayya tabbatacciya ce ala annani ta da cewa ni yazidun fihi yazidu yazidun ne ko yazidu bin al-hadimi ne a cikin annabi wa sabitu kuma sabitu bin qais bin shammas ne a cikin annabi ka gani bayan cewa soyayya ta tabbata ta kafu to kuma Allah bai daura baki na ba shine ala annani tare da kuma cewa ni duk wanda ya dandani aka darsa masa wato wani abu na muhabbar annabi har ya shiga can ciki to ba zai iya cewa kala ba duk wannan madahun da ake an daina yi kenan ba za ka iya ba eh ai kaga rubutun ma sai ka kasa yi in ka- aka jefa ma wannan ai yasa zama da mushu a tiku wato yake faɗa yake cewa madhila hu qad kana fi itraqi la ma usaddiruhu ala al-awraqi yabona ga annabi yana cikin sun koyar da kaina haka. amma ba zan iya rubuta shi a al-awraqi ba ya fi karfin haka ba zan iya rubuta shi a cikin warka ya kaifin jallo yawa ya yi karfin da maganar ya rubutu ba zai ba kawai haka kawai a cikin haka yake shi ne tsiraki to shi maula mashi ibrahim sai allah ya masa shi wato fatahi ne babu abin da ba a buɗe masa ba gashi ninkin ba ninkin ɗin wannan zaukin kuma duk inda ka kai da fadar kuma wali miki walin fil mustafa lisinin kuhu ya fi ka harshe kamar yadda ya fi ka kalbin da ruhi da sirri da kuma ya fi ka harshe ba a iya yin wannan tare da wannan mukamin shi ruwa ke yi, ba sa iya magana in kai hakan na tarahun su kutan sai gan su kawai to kai ka taba ganin mutum yanzu irin shi ibrahim dattijo ko shekarun ma kawai sun isa ya kama lasifika mana zane zane da mana bada ala dubi ka kai da kalki kullumi ko ba haka yake ba amin da zakuru ji ranar bidan salami mazai ce da man da ranar mai wangasin bidami kamun ku kai an shi ya riga ku daukan baitin gaba sai ya sauke alburda cif ka ku gan an girma abin da ake sai dai a baiwa yara su yi. ba zai ban musu ba wannan ɗin ma a cikin annabi shi ya ya ce ga soyayya ta ta kai inda ta kai ta wuce duka wuri tare da kuma ce ni ya zidu bin na haɗimi ne da kuma sabitu bin na ƙaisin a cikin manzan Allah su ne gwanayen me wato koda manzan Allah a cikin halar ma'aiki idan aka yi baƙi su larabawa yadda suke al'adar larabawa yadda suke idan sa'ufudu wafudu da ake faɗa idan suka taho ga annabi baƙi an yi to su ƙa'idan larabawa za su faɗi su waye su a cikin wannan faɗa sai sun ci ga baki ai al'adar ce saboda jahiliya sai sun zo musulunci ya ratsi ne suke watsar da wannan mu ne su wane nan da kuke jin labari banu wane mu ne kaza kaza kaza su ce sun zo fasu musulunta ne to abba su riga sun fahimci annabin ba tukunna su ta shiga abin nan to idan sabitu bin kaisin ya tashi ya faɗa annabi daga nan ake rusa su in ya faɗi manzan Allah sai a lakwam sabitu bin kaisin bin shammasin da ya zidi bin haɗini ya ce to haka nake yawwa in na faɗi manzan Allah to ba mai iya magana kuma eh tare da kuma karfin waccan soyayya ba ta hana ni faɗi annabin ba shine alana ni fi yazidun wa sabito والوصول إلا وصل وجه محمد Mhm.
زدت ينادي ربه وهو قالب to fa wal husnu ba wani kyau illa husnu wajhi muhammadin sai ko kyawun zatin annabi wanda ya ga zatin manzo Allah ya ba zai sake ganin abu mai kyau ba kuma sai dai yayi ta hakuri kawai amma ba zai sake ganin wani abu mai kyau ba in ga zatin annabi yabitu yunaji rabbahu yana kwana yana gani da ubangijinsa wa huwa qanitu yana mai da'a gare shi yana mai nutsewa a cikin wato a cikin a cikin a cikin wato wato bin Allah tabaraka wa ta'ala to وإني مدى الأيام الذين بوهم mhm فيه دار وغسل سالم wai ni ni madal ayyama tsawon kwanaki na shi'iri waka ta madihu yaban annabi in ka ji nayi waka to yaban manzon Allah ne in ka ji nayi waka yaban annabi ne wa fikiri ya fihi dahara tunani na ma yana cikin yaban annabi tsawon zamani na wakatiya samitu a wakatin da kaga nayi kawai to tunanin annabi ne a raina yawa tunanin manzon Allah ne a raina da saƙa yabansa Ko wani ɗan wanda aka rubuta ɗan kaɗan ne daga cikin abin da yake gudana a cikin fikirar shi ibrahim kaɗan ne aka aka dan rubuta wannan diwanai da suwaye da suwaye da sauransu amma fikirar koyo shi cikin zuba yabo take zuba yabo take kuma manzo Allah ne yake kwararo masa yabo shi fa huwa Ahmadu Yusrihu shi yake kwararo masa rabon yake kwararo masa yabo to haka yake daiman to وما لذ عيش دون غير مثاله وضرب هوى المال بقلبي نابت to kuma da aishin wato abinci ko rayuwa bai yi daɗi ba dole laili wa salihi alhalin ba a samu saduwa da manzo Allah ba mutum bawa baya tare da annabi ina daɗin rayuwa ko kuma ina daɗin wani shagali abinci ko menene shi da- ina daɗin sa ba annabi ina daɗin mm, dukiya ko mata ko arziki ko ɗaukaka ko wani ne ba annabi ina daɗi to amma idan da annabi kuma dukkan waɗancan babu su me aka rasa ina wahala ina kunci wallahi babu ga manzon Allah to babu wayancan ɗin ka gani ko shi ne ke cewa fagar su hawa mahi kaga da shan da aka yi a cikin zuciyata na soyayyar manzon Allah da shan soyayyar manzon Allah a cikin zuciyata na bitu yayi tsoro tsananta ne wannan zaman da muke har yanzu faɗaɗa yake yana rida girmama tsiran da aka yi a zuciyata na san duk wannan zaman da muke yana abbar wani abu ne da yake cikin zuciyar shi ibrahim na san annabi shi ya koya in ba kamin zuwansa ana wannan zama ba a yi yake nan ka gani to shi ne tsiran da yake ta fita yake ta fita yanzu da muka je na inda muka je lagos ne sha za mu mun je ibadan mun je gaba ɗakin da ake kenan duk kuma a cikin shi ibrahim din gaba shi ɗaya duk kuma in ka shiga duk ƙasashe ko ina haka ne fagar su hawal ma hibi kalbiya na bitu da shan san annabi a zuciya ta yi tsoro alaihi salatu lillahi ثلاث الله ثم السلام مم.
وقال نابل في تلك الفوائد to salatu lillahi su masalama tabbata gare shi litu qudalina alfawaitu tilka alfawaitu a biya mana dukkan ayyukan da suka yi mana goti bil hubbi So- da soyayyar annabi eh soyayyar manzon Allah sai ta yi mana ta- ta- wato abin da ya mana fauti na aiki ko na kyan aikin ko na cikar aikin to duk soyayyar manzon Allah za ta jabbara wannan abin da ma yake mummuna a tare da mu to soyayyar manzon Allah za ta tsara shi ta kawata shi ta mayar da shi mai kyau inda san annabi ka gani dan abubuwan da muke ciki marasa tabbas ga su nan ka san akwai shirgi yanzu dina Mm, haramun da yanzu to ba a magana wanda zai tsira to irin waɗannan abubuwan duka idan da soyayyar annabi duk waɗannan duk gubar da take cin abu sai ta kona shi wallahi bugaggen mutum ne faɗan giya kullum cikin giya yake yana tambele aka zo da shi halarar manzo Allah wani zai zage shi ya ce kai saboda kullum sai an zo da shi manzo Allah ya ce la tal'anuhu kada ku so mazagin sa fa wallahi ma a'lamu illa annahu yuhibbu Allah wa rasulahu yana san Allah yana san annabi saboda haka karka kuskura kai masa wata kalma kaji ba to عليه صلاة الله ثم سلامه وآله.
وصحابه وكومه to يسابه salatu Allah su masalamu tabbata gare shi tare da alayensa da sahabbai hubuhum san su da alu rasulullahi da sahabu rasulullahi sabitun da abu ne matabbaci gare ne ka gani matabbaci ne gare ne dan Allah dan manzon Allah mutane ya kamata mu ku- mu kula mu duba mu gani yanzu kaga wani wanda ya fi shi Ibrahim sanin annabi wanda ya fi shi kaunar annabi in ban da shirgi da tarkace ka cewa za ka je kai da kake nan kano asimatul fa'ida kake nan cikin waliyan Allah waɗanda suke masu tsananin fana'i da sirri a cikin manzo Allah wai ka gano wata soyayya a wani wuri za ka je in ban da zalunci zalunci mu zalunci shehunanmu mu zalunci iyayenmu mu zalunci waɗannan manya-manyan kuɗaɗen waliyai kai yanzu ka dubi kanka ka dubi kimarka a cikin addini yanzu za ka yi soyayya da ta fi nan za ka yi kishin manzan Allah da ya fi nan za ka yi sanin manzan Allah da ya fi nan to kuma mutum da ya rage gare shi in mutum ya ga zai ya rake ya tsaya ya zai fita yi man sha a fili mino man sha a fili yawwa in ka gano wata soyayya da ta fi nan to ka je gashi nan a je a yi ta ta yi Allah ya tsawaka da zamani na mu yanzu kaga wayannan kullun a hada suke alu rasulullahi da sabu rasulullahi ba abinda muke duba a cikin su sai annabi abinda muke duba kenan a cikin su alu rasulullahi da sabu rasulullahi su kenan ulaikan nasu wannan su ne mutane a gurinmu alul mustafa wa kafa wa sabuhul muqtaduna sadatul bara to حرف الثاء harafin sa'i الإمام والدين لا يقول ولا ينقص إلا من خير الناس فيه فينقص mhm kaga zimamu wafiyin wato alkawari na mai tsananin riko da alkawarin nasa na mai tsananin wato wato mm, cika alkawarin nasa na mai tsananin biyan alkawari la yakun wanda baya ha'inta zimamaka alkawarinka wayan kudu baya warware zimamaka alkawarinka ya hairan nasi ya fiye mutane sayan kusu fihi zai tabbata har zuwa gamuwa da kai a cikin wani alkawarin ba zai warware shi ba ba zai ha'ince shi ba eh ba zai tauye ka da wani abu ba na soyayyarsa ba zai rage maka wani abu ba yawwa ba zai rage maka komai ba to shine yake faɗa shehu kenan imamu wafiyin eh shine wafiyu din Mhm. alkawari ne na wafiyin mai tsanin suko da alkawarin su wanda la ya hunu zimamaka wa la yankusu zimamaka wato akwai tanazu'i a tsa- a tsakanin wayannan fi'ilai guda biyu da- na- da zimamaka din wannan yana buƙatar zimamaka wannan ma yana buƙatar ya hunu din la ya hunu zimamaka wa la yankusu zimamaka zimama din da alkawari ke na wani abu da ya lazumce ka kula da shi ka kiyaye shi ne alkawari ko yawa to shine zimaman shine kuma ahadu din dai eh أجرني مهم.
إن القلب ظل بوحشتي مهم.
بس وراتي غير بذيك أضعفه to a jirni ya rasulullahi ka ƙarshe ni ka kiyaye ni ka kula da ni fa innal qalba haqiqa zuciya zallabi wa hashitin ta zamo cikin kewa walastu ura ba za a same ni ba a bahasu ina bincike ina nema figar da duka cikin wani maganin ka sai maganin ka eh sai maganin ka babu abin da zai same ni face magani zan neme shi ne daga wurin ka kaga arifin billahi kenan eh shi ba shi da maganin gargajiyar da na asibitin da da da da, da wato rubutun sha da tablet kai ne kake ganin wannan daban wannan daban amma kai nazari mana ka gani akwai wani abu ba daga wannan abin ya- wannan hasken ya fito ba a wani abu akwai wani mai wani abu ba Allah ne mai abu ba to kai duk kai ka wahalar da kanka ka wawware ka aje wannan shine wannan ba shi bane ba ruwanka kawai duba annabi rashin duban manzo Allah shine wahala saboda haka ni duk kowaye ya kawo min magani in nas ce ta kawo daga ita sai ɗan riga da ɗan fatala ɗis a kanta annabi nake gani a zuciyata yawa don shi ne ubangiji ya sanya duk haza'il mafatiwar haza'in duk suna hutafinsa yawa da magani da abinci da arziki da ma'adani da waye da komai da komai da komai da komai ruwa lallazi na amalu fil hayati duniya Mm, ka gani to mu je nan إن الجفاء القلب وقت الجنين azabun عذاب شديد لست أرضاه وأجده kaga fa innal tifatal qalbi haqiqa waiwayen zuciya da gairihi zuwa ga wani annabi wakatan lokaci daya tak sakan daya lahaza daya harara daya kaga wani abu ba annabi ba zuciya to azabun shadidun ni wannan shine wutar jahannama a gurina shine sakara da laza zuciya ta hararo wani manzon Allah lastu ardahu ya hadisu shi yasa ba na yadda ya rabu mu ganin wani annabi ba na yadda ya rabu domin lawa zai dirsa kara da laza da hawiya to hawiya shine ganin wani annabi wallahi duk alhijabu huwa al'azabu yasa ake ta cin wuya yanzu masu zuhudu abinda yasa suke shan wuya sun ga wani annabi ne a to kai ka ce kaza duniya ne kana gudun sa shi ko bai ganta ba shi sai ga jamalar annabi ce kawai sai ya rungume ta ma sai ya rungume ta kuma ta ƙara kusanta shi da Allah ba ya danganta da duban da kai mata kawai sai rage duban ta duniya kaza kaza wa ma ya qulla la sabila li wasliman tuhibbu fa qulla la araka siwahu kawai shikenan eh to shine to a duniya أجرني أجرني يا حبيبي مم.
إنني ضعيف هجير في خلائك يلبغ to a jirni a jirni ka karshe ni ka karshe ni ya habibi ya abin kaunata fa inna ni da ifin hakirun ni rarrauna ne gani a gaban ka makaskanci an fahimta yalbasu fi sana'ika amma wanda ya kafe ya zauna ya tabbata a cikin yabanka aikinsa kenan Mhm.
عليك صلاة الله ثم سلامه وآل وصحبه فهذا ليس ينقصه ka gani ko to salatul lahi summa salamu tabbata gare ka ya rasulullahi wa alin wa sahabin kuna daidai dai ko baya raba su ko da alaye da sahabbai laisa yankusu ahadahum wannan rarraunan baya warware alkawarinsu eh tsakaninsa da alu rasulullahi kauna ce mai karfi haka nan tsakaninsa da sahabu rasulullahi kauna ce ba kuma zai warware ba in kai ka warware to kuma wannan shi ya rage gare ka kaka rabo shehu ibrahim a ciki ka je kai harkaka shehu ibrahim ba dole bane yawa ka je kai harkaka in ka ga ko ta kofa da zaka shiga wurin annabi ka karko ba ta shi shikenan ka je ka ne ka ma ba laifi Eh, amma kaka jawo shi ibrahim sai ka danno shi cikin kuma taka harkar Ha, ka kyale shi inda yake in za ka yi harkarsa ka yi harkarsa wani hajji sabili wajihun liman hitada ni gwadaban tafarki na a fili yake a bayyane yake ga dishi ne ba wani kuya a ciki ka zo ka kawo kusurkusur ɗinka za mu ware mu watsar da wannan kusurkusur ɗin to حرف الجيم harafin jini kenan يساعدني حب النبي Mhm, wa'an jini وهو نفسه يتبهج to hubbun nabi san annabi yusahibu ne shi ke abuta ta da'ima ba ma rabu wa'an su juma da'ihu sannan ina saƙe yabansa yawa ba sai na zo na nai tunani ne nazari ne waye ba da sauran sai yawa su daga barhama job zai ce wannan shehu ya fara ta ne muna airport a tunisia muna jiran jirgi zai tashi za mu je wuri kaza wannan ya ce shehu ya fara ta ne muna hotel a qatar masaukin shehu kada kada kada wannan ce muna tafi mun sauka da mu je gari kada muna kan mota ya fara ta ba shi ba zance wani zo na kare yana wani tunanin kada ko ina yin aikin kenan Mhm. ga qur'ani a hannu ana tutula ana tutula ana tutula ana tutula sai a rike qur'ani sai ya zo makaranta yabo shi kuma yana gefe yana rubutawa sakatare yana fita yana rubuta yana fita yana rubuta shi kenan sai kuma ya dawo kan ƙur'ani shi kenan ai titi ai titi ai titi ai titi ai titi aikin kenan rayuwar kenan yawa in an je an sauka a masauki a ɗauko sahihul buhari wallahi malam yanda yake a gida ka san mun yanzu muka tafiya to komai ya rikice kenan wallahi ko kai kana to ka gani komai ya hargitse saboda to duk wannan rikita-rikita kaunin da take abin da ɗin ibrahim ba ta raba shi da aikinsa yadda yake a gida ya yi sallah ya yi ƙur'ani ya yabo ya wurdai ya karantar ya yi aure ya komai a cikinsa yake ba ƙaƙƙautawa sahanallah wannan sai karama to ka gani eh raina tana ta murna kuma da yaban da nake wa annabi to
قيل لكيني المصطفى وين بالمراد فإني بالمداهي الهج to yakinan yanke ba na ko kai komo yakinin mustafa manzo Allah zai tsarshe ni dama ya riga ya gaya min cewar babu wani mahaluki da zai cuce ni na ci gaba da harka ta kawai eh samitu min lisani man la yantiqu anil hawa Allah ya durrani mahalukun naji daga harshen wanda baya furuci kan hawan nafsi ya gaya min cewar dan da fituna ta yawa ayaniya wancan aje a ce shehu kaza ga mutane har jifa ma suke wa abin nan sai a dinga jefa jefa na waye da su duk makaro da waye da da jifa ma na zahiri in shehu na wucewa dinga kai jifa ana wane ne a kai shi kara nan a zo almajirati ta yace kai wasu samitu min lisani man la yadiku anil hawa Allah ya durrani makhluqu babu naji daga harshen annabi babu wanda zai cuce ni yawa kuma ya yi min alkawarin zan rayu zan dora a kan rayuwar mahaifina abinda mahaifina ya shekan da mahaifina ya sai na dora na kwanta kuma na rasu ba wani abu ba wanda zai taba ni ba wanda zai min wani cuta in wani shi ma yana jin ya kai ya faɗa haka mana ya faɗa haka a gani e wai ni li muradi kuma zai bani muradi na fa inni bil madad saboda ne saboda na nace da furta yabansa shi kuma abin da yake so kenan unadi ونادي رسول الله في كل حالة إليه مسيري فهو مسيري ومنهجي unadi ina kiran rasulullahi ma'aikin Allah fi kulli halatin a cikin dukkan hali na ilaihi masiri tafiya ta zuwa gare shi ne fa hawa kasidi shine manufata wa manhaju shine kuma tsarin da nake bi gwadon ban da nake bi wajen cimma manufar kai zamanin manufar ka daban hanyar ka daban kana nufin annabi amma kuma ka ba hanyar da ba tasa ba akwai matsala ko ka ba hanyar annabin amma kuma manufarka daban mutum ya kama hanya ya tafi madina kaga ya nufi ya ko ba haka ba ya ba hanyar manzan Allah amma shi fa masallaci ya ji ba wurin manzan Allah ba ba makasadinsa ba ne annabi makasadinsa shi ne ginin masallaci a tsohanan layi mafa huwa kasidi shi ne manufata wa manhaju shi ne kuma tsarin da nake bi shi ne gwada bera na cimma wannan manufato
وهو المولى إنه رسول من المولى إلى النور يخرج wa rahilatun manzala shi ne kuma rahilati abinda zai ɗauke ni ya kai ni shi ne abin hawana da sirrin manza Allah sallallahu nake tafi wa huwa mazadu shi ne guzurina fa innahu rasulun min al-maula shi jakada ne daga Allah ya kurji ila nur da yake fitarwa zuwa ga haske to عليه صلاة الله ثم سلامه مم.
وعليه وأصحابه سموه وتبجل salatullahi su masalamu tabbata gare shi da alaye dai hanyar dai da sahabban ne samau da suka ɗaukaka wata ballaju suka haskaka to حرف الحاج harafin ha'i kenan ألا إن حب الهاشمي رضاه ومدني له سير أراه مباه
mun ja shi نعم to bale na am haka ne inna hubbal hashimi haƙiƙa san ba hashimi rabahu wannan ribobi kenan riba kenan Mhm. wa madhilahu ah, yabo na gare shi sihirun wato sihiri ne arahu mubahu da nake ganin sa wato sihirun mubahun arahu sihiri ne halartacce nake ganinsa domin akwai si- kasan sihiri kafirci ne sihiri kaba'ira ne sihiri mai yinsa kashe shi ake to amma akwai asihirul halalu wanda su sun tare da suna ne ya hada su manzala sallama yana ce mana a cikin hadisin muwaɗa ko mun karanta shi da kuma cikin bukhari mun karanta shi inna minal bayani la sihira hadisin abdullahi bin umara akwai wato daga cikin zance da mutum zai yi wato akwai sihiri a cikin zance yanzu shi sihiri abin da aka sani abu ne wata kuwa ce a wato cikin nafsin mai ita wanda yake amfani da kulle-kulle da tofe-tofe da haɗe-haɗe ya haifar da wani tasiri akan ɗan adam ko akan abubuwa ko ba haka ba sai ya haifar da tasiri a kansu to wannan tasirin da yake haifarwa ya canza mutum ko daga ma- m- mai hankali ya koma ah, kaza ko daga mai kyau ya koma mara kyau ko daga ah, mara kyau ya koma mai kyau yake canza abubuwa da ya dinga kalbin ashiya ko ya rika insana ma laysa lahu haqiqatun ya dinga nuna maka abin da bai da haƙiƙa amma ya suranta ma shi ka gan shi sosai to a cikin bayani akwai irin wannan haka manzo Allah ya faɗa ba dai a canza ka bane to akwai wanda idan ya zo ya bayani bakin maruwaci sai yanzu zai fito da duk abin da yake a jirinsa ya bayar saboda an bugi hankalinsa da magana inna min al-bayani la sihira idan aka randama masa waka wato imamu shafi'i yake cewa abu hanifa wato yana da ƙarfin sihiri a cikin hujja sai ka gama zuwa da nasosin ka in ya faɗa ba ɗaya zai tarwatsa ka ya ce kaga usduwanin nan wannan ginshikin masallacin nan in yana so ya nuna maka cewa ai na zinari ne fa ba na ƙasa ba ne wallahi in yi dinga ma bayani sai ka yadda ka rantse ka ce ai tabbas haka yake to to kaga ya yi ma sihiri amma sihirin wannan na halal ne. shi yasa ya ce wa madhilahu sihirun yabo na ga annabi sihiri ne duk inda kake sai na motsa ka komai taurin mutum sai na motsa shi yawa ko na kora shi sai na kora cikin halara dai dole ne kawai ko da yaya ne ko yaya ne ko wani abu na nafsinsa sai na fuska na kora shi ne ce sihirin arahu mubahu ina ne bayani da sihira ka gani ah, wa inna min shi la hikmatan ko akwai hikima a waka wa khamrun halalu حلال لليهود وبلا ما وم- يبلغ مم.
للنديم للنديم جناه to wa khamrun halalu sannan giya ce da da ita ma dai ba taɓa hankalin take ba ta bugi hankali mutum ya fita cikin haitinsa ya dinga abubuwa ko ba haka ba to ya bona ga annabi yana dukan hankula yana sa su fita daga cikin tsari na hankali a zuciya babban mutum ma zai ga yana rawa kaga ina babban mutum ina rawa yawa kaga san da zai kama rangajin bai sani ba ka gani hamlin ce halalin giya ce ta halalil ga buki ta kalaci eh dan akwai giya ta kalaci wajen su ko eh wa balaha ma shi wahu yi watsi da abin da yake wani wannan giyar wannan ita ce giya ta halal wacce take kudusiya mai kyau ka gani fa fihi lin natimi jihahu wani wannan giyar akwai laifi gurinsa ga ga mai shansa ita ce giyar da ka sani ta al'ada ko wadda za ta tafiyar da hankali
كل المرادات ثم أتاني بمدير الأمير نجاه ka gani walin tu bihi kullal muradati na samu dukkan bukatu na bihi da yaban annabi inna ni atani najahu nasara ta zo min bima da hilil amina ga yabona ga amintaccen Allah sai ka duba ka gani ko da baka san shehu misali to ka duba gani kaga ya ci nasara a rayuwarsa kai ka taba ganin ma wanda ya ci nasara irinsa ai da wuya ka gani a dai zamanin ka baka taba gani ba wanda ya ci nasara irin ka mutum ma yau fa ya kusa shekara hamsin da rasuwa to ka gani duk inda ka kai sai ka ga ya fi ka komai komai hankalinka sai ka samu wani ya fi ka hankali gashi na ya makance a cikinsa duk inda kai da arziki za ka samu wani ya fi ka arziki ya makance a cikinsa duk inda kai da ilimi duk inda kai da takawa duk inda kai da ko menene kake da shi maza mata boko kake takama da shi ilimi kake takama da shi na addini oho ga shi nan ka je ga kuma inda arziki ke kwaranya garinsa ya fara su kusan shekara hamsin to ai ka ga wace nasara kuma kake nema wannan to وجالسه مع ما صفاني مجالسي mhm.
ومتسلى غير منه سلاه to a ujalisuhu ina zamantaki mahamasa fali majalisi dukkan dukkan da mazauni ya tsarkaka gare ni to ujalisuhu to da manzo Allah nake zama ba wani wanda yake zuwa wato babu wani abu tare da ni sai shi kawai dukkan da mazauni ya tsarkaka gare ni ya dada gare ni ba kowa tare da ni to ujalisuhu ina zamantakewa da shi sannan salahun minhu gyara na manzan Allah ya jiburu kasra da gairi shi yake tsara karaya na waninsa wato wato shagaltuwa da waninsa ko tunanin waninsa ko itikadin waninsa ko bin wani duk karaya ne to shi yake zuwa da gyara ya dora wannan karaya Mhm.
وجالس بالأمزاج الكريم فأمتي محمد مم.
ما يريد جناه to ujalisu ina zamantakewa da sirri wanda shine sirri na wa umdati shine ginshiki na da me nake zama da shi bil amdahi da yabbai da'iman cin yabansa nake wane ne shi shine muhammadu sallallahu alaihi wasallam man huwa janahu lil mahidi wanda shine fukafukin rarrauna shine fukafukin karyayye mhm وينصر مظلوما ويقسم دائما mhm من عدم الخير منه فلاه gawani bayan su mazuluman yana taimakon wanda aka zalunta aka cuta yana taimakonsa wani da sigo da'imar lizi adamin sannan yana tsururi tutur ga ma'abocin rashi abinda aka rasa wata sibir ma'aduma ko domin da sai da hadiza ta faɗa a cikin siffar annabi da halke min hufalahu rabota ta tabbata daga annabi da halke ga halitta Mhm.
ومن منه بعد الحصول يسر wa kaifa la ما من على الإذات منه تراه wali min yusurin sauƙi yalwa ta tabbata gare ni ba'adal usur bayan tsanani minhu saboda yaban annabi ko kuma daga gare shi wa kaifala to dan ba zan samu haka ba wa mali barahu alhalin gushewa bai zamo gare ni ba minhu daga yaban nasa alal illati tare ku da larurori da matsaloli Wai, ba- ba- duk abin da kake ciki ana cikin ninkin ba ninkin ɗinsa matsaloli rigingimu damuwa kaza da kaza da kaza da kaza amma wannan damuwa ba ta hana ɗanfata ainihin shagaltuwa da manzan Allah ba ta taɓa janibin annabi ba Mhm.
يحول خير الناس هادي مهم.
إنه يجيء بعيد الليل منه صباه to yi hawwala hairun nasi hali biyayyen mutane zai canza halina wa innahu haƙiƙa shi ma'aikin Allah ya ji hu sabahun minhu wato wayewar gari za ta zo min da gare shi bu aidan laili bayan dare e gari zai waye eh zan zan samu wayewar gari daga manzon Allah ba ai da laili bayan dare kun san daren kun san wayewar gari duk isti'ara ne isti'ara ake yi eh ba shine tsananin shine dare shine takura shine duhu shine dai dare haske yalwa an fahimta biyan bukata cin nasara shine wayewar garin yawa to zai zo daga gare shi wannan yakinan kenan mutum yana tare da annabi ba shakka gari zai waye masa bayan cewa a tsakankanin cikin daren dama yana yana dan yana kunno ma tauraro yana dan kunno ma tauraro yanda ne mun farja yake faɗa eh yanda yake yake faɗa can a cikin a cikin mun farja ko cewar wato abin nan wato wato abin nan rana da sannu rana za ta fito wa muridi wadda za ta yayi masa komai amma cikin daren ma Allah bai kyale ta ba yana dan sako maka dan tauraro yana sako maka yawa yana dan sako ma tauraro kana cikin takura da matsala da wane ne sai ya dan sako abu tauraron ko na zahiri ko na baɗi wani zubin zuciyarka tana cikurkuɗe sai ya dan ji humawan dan haske hal sai ka ji zuciyar ta waye ka ji ka tankara ka ji ka kamar mala'ika ba abin da yake damun ka ka ji ka banda Allah da manzo Allah baka cikin komai ka ji ba wata matsala yana ji humawa nan to wannan a tauraro a cikin dare kake har yanzu yana nan zai zo da rana fa yau gabaki ɗaya gari ya waye ka gani to haka yake eh haka haka yake zai da sai kuwa to haka ma takurar ta zahiri yana nan da almajiri ba rasa wannan eh ai shi ba ko sisi ai amani ana cikin hakan nan eh cikin to ana nan kuma sai dan sai a samu wani dan fatahi walai sai kuma shagali ba zama zai ma sai da kuma kamar gaske sai ka duka ce kamar an fita kenan can sai ka ji kuma dum an kuma inda aka fito taurarin dare ne hayan cikin dare kake ta gani shi ne shi yake cewa waza lamun laili lahu surujin hatta ya shahu abu suruji to abu suruji shi ne rana ɗin yawa duhun dare akwai fitilu gare shi yan fitilu haka nan su ne yan taurarin lahu surujin kenan za ɗan dinga kunno ma ana kajewa ana kunno ma ana kajewa ana nan hatta ya shahu abu suruji sai uban taurari uwar taurari rana sai ta fito kuma shi kenan sai ga komai kuma an kwance maka saboda Allah yana son ka kaga kana danye ba ya kwance ma abu ba ka zo in dai da dan sauran ruwa ruwa abin nan fita da kai sai ka koma inda ka fito a jangwabe gaba daya to bizailin lazi fa inni zalilu ni a gaban manzo Allah makaskanci ne ajizu gajiyayye ne ni in ji shehu ibrahim kowa ku haka yake a gaban annabi an fahimta mutamassikun mai riko ne ni bi zailin lazi min hurimahu da gizar wannan da masu ta tabbata gare shi da kufur na sukan kafirci to yabbaina ga bahashimi annabi kenan sallallahu alaihi wasallam kafani ya ishe ni watan zari siwaha yabbaina kuwa tana yin baya da watanta eh tana kai kanka in ka karanta yabona ka karanta wani na wani na to za ka ga wannan in ta baya wannan baiwa ce daga Allah baiwa ce ta hadisan bi ni'matillahi ka gani to shine yake faɗa sai ji ne yace wali wali rawahu maraita ya tabbata ga ni ba'adar gudu bayan sammako a cikin yaban wato haka nake da safiya da marece da safiya da marece da dare da rana ban da aiki sai ban annabi to to alayhi salatu Allah su masalamu tabbata gare shi ya roƙo madihi fihi yabona a cikin manzon Allah ya kai wa hawa rabahu shine kuma ribata bayan jarin to salatu lillahi sama salamu tabbata gare shi ta tabbata alaihi gare shi ma al'alil kirami tare da alayen sauyin da suke mukarramai a babban girmamawa daga Allah wa sahabi da sahabbansa salatin da take kaɗibin miski kamar wato kanshin almiski hino ya fahu yayin da ake tada kanshin san an balle shi din nan yawa nan muka kwana yasu alhamdulillah
Thank you.